بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar bakwai ga watan al-muharram shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 345 cikin jerin darussa da katin littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad bin abubakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jauziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da bayani akan hulɗoɗinsa malamai suna jinjina ma ibn qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda yaje kasar makka nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka masa da alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan wannan limami na ilimi a inda yake mana magana akan wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da rabon arzikin kasa abin da ya shafi zakka da fai'i da sadaka da makamantansu za mu tashi inda yake cewa wa qad ikhtalafa an-nasu fi ayati az-zakati wa ayati al-khumsi fa qala ash-shafi'i tajibu qasba tajibu qismatu az-zakati wal-khumsi ala al-asnaf kullaha malamai sun yi sabani game da ayan zakka da ayan khumsi da yake ta mana magana akan su tun a baya sabanin shine al-imam ash-shafi'i yana cewa idan aka zo rabawa za a raba zakka a ba al'asnafu samaniya alfukara wal masakin da sauransu haka shi ma kumusi za a sake ɗauka a baiwa waɗannan mutane kala takwas waƙala ya ce wa yi utsi min kulli sinfin man yi tulaku alaihismul jam kowane da talakawa da miskinai da al'amiri na alaiha da mu'allafa tukulubun kowane za a ɗauki wani abu a ba wasu sashe cikin wannan jinsin su wakilci sauran wa malikun shi kuma maliku yake cewa rahimahullahu wa ahlul madina shi da malaman madina kamar yadda yake cikin albayan wa tahsil yace bal yu'ti fi al-asnaf al-madhkurati fihima yace za a bayar a cikin abinda aka ambata cikin zakka da kuma khumusin wala ya'duhum ila ghairihim ka a tsallake su wala tajibu qismatu zakati walal fai'u fi jami'ihim ba dole sai an bayar duka ba wato za a ba talakawa idan ya kare a tsallaka kansu idan bai kare ba a tsaya iyakansu shi kuma shafi ya ce a rarraba kowanne su samu shi maliku yana ganin za a bi layi ne sai in an gama da talakawa su aka fara ambata sannan a tsallaka zuwa kan miskinai sannan a tsallaka zuwa kan al'amili na alaiha haka dai haka ne na fata mun gane malin ya ci gaba da cewa wa qala al-imam ahmad wa abu hanifa kamar da yake cikin al-mughni da cikin al-mabsut cewa ya ƙulu bi ƙauli malikin suka fi da irin maganar maliku rahimahumullahu fi ayatis zakati a wajen zakka suka ce agun zakka a ba kowa wa bi ƙauli shafi'i rahimahullahu fi ayatil khumus a wajen khumus kuma suka ce shi kuma a ba wanda ya sauwaka kawai wa man ta'ammala nususa malam ibnu qayyim yake cewa duk wanda ya tsaya ya lura da maganganun da suka zo nasoshin qur'ani akan wa amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ahu ya kalla aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ihi kenan ai wa amala khulafa'ihi da aikin halifofinsa wajadahu yadullu ala qawli ahli almadinati sai ga hakan yayi yafi kama da irin mazhabin malaman Madina wanda suka ce a bayar da wato a a za a bayar ga duka a ciki ba za a tsallake ba sai in ya ragu فإن الله سبحانه جعل على الخمس هم أهل الفيء وما النبي صلى الله عليه وسلم الله مدوكين سركي يا سنيا masu خمسي su ɗin ne dai masu fai'i wa ayyanahum ihtimaman bi sha'ani kuma ya ayyana ya faɗi siffofinsu saboda muhimmancin al'amarinsu wa taqdiman lahum kuma dan gabatar da su walamma kanatil ganaimu khassa bi ahliha la yashrikum fiha siwahum saboda kuma su ganima sun keɓanci waɗanda suka je jihadi ne babu wanda yake tarayya da su a ciki dalilin haka ja'ala jumlatahu lahum sai aka dunkula aka ce su kuma su dauki mafi girman kaso walil muhajirin wal ansar wa tabi'ihim aka sanya abin da ya saura ga muhajirai da ansarawa da na bayan su fasawa bainal khumsi wa bainal fal'i fi masrifi kaga an daidaita tsakanin khumsi da fai'i wajen yadda za a sarrafa shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasrifu sahamallahi wa sahamahu fi masalihil islam kason Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi ya kasance yakan sanya wannan ne a abin da zai amfani musulmai gabaki daya wa arba'ata akhmasil khumsi fi ahliha sauran kuma hudu bisa biyar na khumsi shi kuma a bawa mazowansa muqaddiman lil ahammi fal aham a gabatar da wanda yafi cancanta sannan na bayansa wal ahwaji fal ahwaj da wanda yafi bukata sannan na bayansa fa yuzawwiju minhu azza azabahu uzzabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan hudun biyar din yake aurar da marasa aure gwagware a cikin su wa yaqdi minhu duyunahum kuma ya biya basussukan waɗanda ake bi bashi wa yu'inu dhal hajati fihim ya taimakawa mabukaci a cikin su wanda bai da abinci wa yuti uzzabahum hazzan yakan baiwa magwagware wanda ba su da aure wa mutazawwijahum hazzaini amma sai ya ba gauro kashi guda sai ya ba mai aure kashi biyu magidanci kashi biyu walam yakun huwa wala ahadun min khulafa'ihi yajma'una al-yatama wal masakin wa abna as-sabil wa dhawil qurba wa yuqsimuna arba'ata akhmas al-fa'i bainahum fi fi sawiya ala sawiya ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara ga marayu ga talakawa ga matafiya ga makusanta waɗannan asnaf ɗin ya ce ya raba musu fai'i daidai wa daida ba annabi bai taɓa yin haka ba wala ala tafdili ko ya ce ya raba musu na wasu ya fi na wasu kama lam ya kunu ya fa'alu na zalika fi zakati kuma ba a yin haka ma a zakka annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallama sannan khulafa umma ba su yi ba radiyallahu anhu fa hadha hadiyuhu wasiratuhu wannan ita ce tafarkin sa shine tsarin sa wa huwa faslul khitabi kuma shine magana wadda take yanke duk wani rikici wa mahadu sawabi kuma shine tsantsar gaskiya malam ya gama da wannan qadiya sai yace faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fil wafa'i bil ahdi li aduwihi wa fi rusulihim wannan fasali zai magana akan dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cika alƙawari idan an yi alƙawari da shi da abokan gaba kafirai yana cika musu alƙawari game da su kansu da kuma ƴan saƙonsu Allah yi kutalu wala yuhbasu dan sako ba a kashe shi ko ba a kama shi a rike shi duk nauyin maganar da ya kawo duk tsagerancin da yayi haka ba a rabu da shi wa fin nabdhi ila man ahadahu ala sawa'in da kuma wurga ma waɗanda yayi alƙawari da su daidai wa daida ya mai musu da alƙawarin sun yi alƙawarin da zai zama lafiya da wasu kafirai to idan da ya fasa wannan alƙawarin zai sanar da su shine ma'anan cewa وإن ما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إذن واتو كجس أوران وسو أبو كنغا باذا سها إن شيكا to kai marmaza ka mayan musu da alƙawarin su ka musu wurgi da alƙawarin sai aika musu sararwa ce to alƙawarin da muka yi da ku mun fasa ba za a kai musu farmaki ba har sai an sanar da su wannan fasawar yace idza khafa minhu naqad al-ahdi a lokacin da yaji tsoron za su kare alƙawari malam yace sabata anhu ya tabbata daga maiki sallallahu alaihi wasallama annahu qala li rasulai musailima al-kadhabi akwai wasu yan sako guda biyu da shirgegen makaryacin na mai suna musailima ya ayyuko su lamma qala sanda annabi ya tambaye su yace ku din me ra'ayinku game da shi musailima din suka ce naqulu innahu rasulullah suka ce wai su ma sun yarda shi musailima ai manzon Allah ne kaga sun kafirta amma sai annabi ya ce laula annar rusula la tuqtalu laqataltukuma da ba dan kasancewar ba a kashe dan sako ba da na kashe ku wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal da sunan abi dawud ta hanyar sahabi nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i radiyallahu anhu wa thabata anhu annahu qala li abi rafi'in wa qad arsalathu ilayhi quraish a lokacin abu rafi'in quraishawa suka aiko shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki ya ce masa fa arada al-muqama inda sai shi abu rafi'in ya ce ya manzo Allah ni fa dama na riga na musulunta yanzu tunda na zo Madina don Allah ka banni kawai in zama na an wa annahu la yarju ilayhi bai so ya koma fa qala sai annabi ya ce mishi inni la akhisu bil ahdi ai la anqudu shine ma'anar la akhisu ko la ufsidu ni bana yin watsi ko na lalata ko na cin mutuncin alƙawarin da aka yi da ni wala ahbisul buruda ana karantawa da burud da dammaini ko da alburd da damma da dauri duka ya halasta daga jam'i ne na albarid dama kuma kalma asalinta ba larabci bace kamar yadda alfaris yake fara a cikin mu'jamu maqayisul lugha cewa asalinta daga yaran farisa ne suka ce barid sunan asali sunan wani nau'i ne na raƙumi ko alfadari da ake amfani da shi musamman don kai saƙo to shi suke cewa barit to larabawa da suka haru wannan system din na communication wanda ake ajiyewa zaka ji an ce burji kaza tsakanin misali yanzu a ce kamar misalin tsakanin bagadaza zuwa madina to za su aje yan sako kowa idan ya hau dokin sai su kwana zai tare da next person da zai baiwa kamar da ka sani ana yin wasiƙu da sanda ake yin traditional postman postman da ake yi da in ka aika da wasiƙa sai an kai ta Kaduna daga Kaduna a dauka akai Sokoto daga Sokoto a sake dauka akai Bodinga daga Bodinga a dauka akai makarantar da ka tura wa misali to suna yin irin wannan system shi yake cewa albarid to annabi ya ce wala ahbisul burda ba kuma na tsare na kama dan sako na tsare shi ba zan tsare ka ba walakin yace abin abinda za a yi irji ila qaumika koma cikin mutananka fa in kana fi nafsika allazi fiha al'an farji idan imanin nan na nan a zuciyarka in ka je kai deliverin saƙonsu sai ka dawo independently sai ka dawo haka ko aka yi wani hadisi ne tabbatacce shi ma yana cikin musul imamu ahmad ibn hanbal da sunan ta imamu abu dawud da sauransu wallahu ala saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cika waɗannan alƙawura baya wasa da su wa thabata anhu annahu radda ilaihim aba jandal lil adil ladhi kana bainahu wa bainahum an yarudda ilaihim man ja'ahu minhum muslima haka nan kuma a lokacin sulhu hudaybiya ya mai musu da Abu Jandal Abu Jandal radiyallahu anhu sahabi ne ya musulunta amma yana cikin musadafin min ar-rijal baban shi shine wancan Suhail ibn Amrin kafin ya musulunta kuma shine wakilin kafirai a wannan sulhu ana cikin rubuta sulhun cewa duk wanda ya musulunta zaka dawo mana da shi annabi ya ce ya ji a rubuta duk wanda ya ridda ya dawo wajenmu za mu riƙe shi nabi ce na yadda a rubuta sai na ali suna ta jin cewa wannan wannan abun akwai kaskanci a ciki ana cikin rubutun sai ga Abu Jandal ya ballo daga inda aka tsare shi aka sa shi sasari hannu da kafa ya ballo ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ka cece ni ni musulmi ne kafaran nan na maka sun sun rike ni annabi ya shiru sai baban ya ce to da wannan za a fara dawo mun da dana annabi ce cika koma gun babanka ba zan kare alƙawari ba ni ba dattijan manza bane sabai suna cewa ya manza Allah yanzu musulmi a cikin wannan kuncin kamar musu da shi annabi ce idan imanin shi mai kyau ne Allah zai bashi mafita kaga da takun manza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga inda yana ce wallahi an fasa sulhun gaba daya a rikita wajen gaba daya amma shi manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya da taku kuma da haka ya ci nasara saboda haka shi sa wannan hudebiya tun kafin a koma Madina Allah ya saukar da inna fatahna laka fatahan mubina Umar yace awa fathun hi ya manzo Allah wai wannan abin da aka yi na Hudaybiya da muke gina mana wulakanci shi Allah yake kira da suna fatu annabi yace kwarai kuwa wato tun kafin a zo ga fatu makka aka musu bishara cewa wannan sulhun shi zai ja zuwa ga fatu makka kuma haka hakan aka yi saboda ka ba duk abin da ka gani ne ya zama damuwa ko tashin hankali zai zama shikenan babu wani alkhairi a cikin sa ba ta yi shi ne sababin wani alkhairi wani mutuwan ubansa shi ke sa ya tashi ya hankali ya san duniya ya nema arziki da Allah ya bashi da baban shi shikenan yana nan a matsayin sangarare ba zai taba yin hankali ba sai kaga mutuwa musiba ce amma ta zama mishi alkhairi wani kare arzikin gidansu kai wani almajiranci da za a ɗauko shi a fusgo shi ko shi ba ta so a kai shi almajiranci wani gari shine sanadiyar tashi dagawa shi saboda duk abin da ka gani Allah maɗaukakin sarki da hikima a cikin kaddara shi kai dai kai fata kai addu'a Allah ya sa ya zama alkhairi idan musiba ce a zahiri kai istirja'i kai fatan Allah ya canza maka da mafi alkhairi malin ya ci gaba da cewa a a walam yaruddan nisaa to amma fa banda mata annabi bai yadda a mai da mata ba idan sun musulunta sun zo kamar da Qur'ani ya fara karara waja'at subai'atul aslamiyya muslimatan fa kharaja zawjuha fi talabiha ya zo a cikin wani hadisi cewa subai'atu al-aslamiyya radiyallahu anha ta musulunta daga makka ta hito ta taho madina sai mijinta ya biyo sawu fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya saukar da fadin sa ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun ya Allah Allah ya ce ya ku muminai idan muminai mata suka zo muku suna masu hijira to a yi ƙoƙari a yi a yi musu muhasaba a tabbatar da imaninsu fa in Allahu a'lamu bi imanihinna Allah ya fi sanin daga su muminai amma ku ku jaraba su fa in alimtumuhunna mu'minatin ai fa in kashaftum imanuhunna idan jarabawan ta nuna cewa da gaske muminai ne Allah ya ce fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar a sake a mayamma da kafirai su idan wani kafiri ya zo ya ce shi ce ko matar shi a ce mashi sam ba zai yi ba wannan yana nuna maka yadda musulunci yawa mata kulawa ta musamman cewa an yadda musulmi a mai da shi namiji zai iya taurin rai ya jure amma ba yadda a mai da mace ba saboda za ta iya birkicewa ta koma kafirci ko yanzu ne za ka ga ana samun irin haka mace ta musulunta idan ba ta faɗa hannu na ƙwarai ba aka samu matsala sai ka ji daga baya ta koma kafirci wata ma bayan ta daɗe a musulunci har ta yi aure idan mijin ya mutu in ba a kula ba sai ta ɗauki hatta ‘ya'yan ta koma gurin ‘yan uwanta na da ta koma kafirci wannan yana faruwa sosai kisa ba daidai ba ne mace ta musulunta a banzagadar da ita ko a ƙi ba ta kula wadda take buƙata a samu mata miji na farko kuma a samu wanda yake zai iya riƙe ɗawainiyarta ya haƙuri da ita in ma miji ne ya mutu a san tsarin da za a yi saboda mene saboda tsire da imaninta to Allah ya ce kar a mai da su da haka in ta kama sai a ɗauki ma wato sadakin shi mijin a mayan mishi shi kafirin Allah ya ce ba su halasta gare su ba su ba su halasta gare su ba saboda haka ya kamata lauyoyin musulmai da activist su san wannan ba kawai su zauna suna ta surutu wanda bai da ma'ana ba ga yadda za su yi musulunci aiki ya ce a fastahlafaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yasa ta yi rantsuwa da Allah annahu lam yukhrijha illa ragbatan fil islam cewa ta faɗa tsakaninta da Allah ta rantsi me ya fito da ita daga makka ta tabbatar musulunci ne ya fito da ita da kwadayinsa wa annaha lam takhruj li hadathin arifatu fi qaumiha ta tabbatar ba don wani abu da ta yi mummuna ko abin Allah wadare a cikin mutanenta ba wala bughdan li zawjiha ko kuma kawai dan tana kin mijinta ba duk ba haka bane fa halafat tayi wannan rantsuwa wa anna fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawjaha maharha sai annabi sai aka dauki kimanin sadakin da mijinta ya biya aka mayan masa walam yaruddaha alaihi bai maishe masa ita ba ibnu hajirin ya kawo wannan kisa a cikin fatul bari haka nan kuma tana nan a cikin tafsirin al-imam al-baghawi sai dai isnadin ta mai rauni ne ta fuskar ita wannan kisa da ayoyin kadai sun isa hujja fa hadha hukmuhu almuwafiq li hukmillahi wannan shine hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya dace da hukuncin Allah da ke cikin alqur'ani walam yaji shay'un yansakhu albatta da dai babu abin da yazo ya soke wannan hukunci wa man za'ama annahu mansukhun falaysa bi yadihi illa da'wa wanda yace ai an share hukuncin ba shi da wata hujja in banda cika baki kawai almujarrada wanda ya tsiraitu daga hujja waka takaddama bayanu zalika fi qissatul hudaybiya am ambace haka a baya lokacin da ake magana akan qissar hudaybiya waqala ta'ala kuma Allah yace fa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul khairin Allah ya ce idan ka ji tsoron wasu mutane da kai alƙawari da su za su haince ka to ka wurga musu wato alƙawarin nan ka koma musu da kayan su daidai wa daida lalle Allah baya son mutane wanda suke maha'inta cikin al-anfal wa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa man kana bainahu wa bain qaumin ahadun duk wani sarki ko wani komanda da yayi wani alƙawari da wasu mutane fala yahullanna aqdan kada ya warware wannan alƙawarin wala yashuddannahu hatta yamdiya amadu kai kuma ya ƙara har sai lokacin da aka yi ya isa in ayi alƙawarin shekara 10 karka ƙara ya kai 12 kar kuma ka rage kafa isa 10 ka bari sai an kai lokacin aw yanbiza ilaihim ala sawa'in ko kuma ya musu wurgi da alƙawarin su kafin lokacin idan ya ga maslaha cikin haka wannan hadisi ne malai yace qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun bai ga tirmidhi abu dawud ya ruwaito shi haka ibnu hibbana akwai ma wata riwaya kwatankwacin wannan dake cikin bukhari daga abu huraira radiyallahu anhu wannan ita riwayar amr ibn abasa ne ولما أسرت قريش حزيفة بن اليماني وأباه atlaku atlaquhuma gab da yakin badar quraishawa suka kama huzaifatu dan yaman radiyallahu anhu da baban shi al-yaman radiyallahu anhu amma sai suka sake su wa ahaduhuma da sharadin cewa Allah yuqatilahum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa za mu sake ku amma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo mana farmaki ba za ku shiga ciki ba in kun yarda za mu sake ku sai suka yarda sai kuma aka sake su wa kanu kharijaini ila badr kuma lokacin badar suke son su zo saboda da suka zo badar suka ce manzo Allah to a hanya qurayshawa sun kama mu amma ga yadda muka yi da su sai annabi ya ce yace in sarifa ku koma garin ku ba za ku shiga yakin nan eh nafi lahum bi ahadihim in kun koma za mu cika musu alƙawarin su wa nasta'inu Allah alaihi sauran kuma za mu roki Allah ya ba mu nasara akan su wannan yana nuna dattakun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cika alƙawarinsa shi sa yana daga cikin hali mafiya shahara a cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cika alƙawari da kuma mai da biki da biki irinsa yanzu kaga wannan duk da kafirai ne ma nabi ya cika musu alƙawari ya cika musu ahadin da aka yi musu to yana kuma ga ƴan uwan shi musulmai sahabban shi makusantan shi shi sa yema Khadija irin alƙawarin da babu mijin da ke iya yin su ta mutu da dadewa amma kullun yana ambatanta yana sada zumunci da kawayenta da ƴan uwanta da danginta duk inda ya zauna yana ambatanta har ya kai ga Aisha tana cewa ban taba kishi da wata mata kaman kishi na da Khadija ba kuma ba taba kwana karkashin igiya ɗaya ba sai da aka gama aure da Khadija ta rasu sannan aka baka aure Aisha amma ta ga yadda annabi yake yawan ambatanta sannan jiba abin da ya ce da ya kama waɗannan wato kamammu a ainihin wato badar da ya kalle su ya kalle su ya girgiza kai ce da mutu'imu ɗan adi yana raye kuma ya nemi cewa in ba shi ku da zan sake ku mutu'imu ɗan adi ɗin nan mai yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da nabi ya je Taifa aka jefe shi nan da ya dawo wasu tatattun marasa daraja cikin Qurayshawa suka ce ai ka riga ka fita ba za ka shigo garin nan ba mutum ya ce wallahi ba ku isa ba sai ya shigo ya shiga alfarmata yana kafiri fa shi je kira ƴaƴan shi suka zo suka yi sahu waɗannan dama waɗannan hagu da kaga sojoji suna yi yace annabi shiga tsakankanin su ka raba ka shiga maka ka shiga inda kake so ka je har gidanka ku kuma ban yafe muku ba idan wani ya taba shi aka samu ɗaya daga cikin ku yana numfashi sai dai an kashe ku gaba ɗaya yau annabi wannan alfarma ta annabi bai manta ba haka duk wanda yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma baya mantawa da zai rasu me yake cewa ma nafa'ani malu ahadikum ma nafa'ani malu abubakar duk cikin ku babu wanda duke shi ta ma amfani kamar dukiyar abubakar ce shine yi imani da ni sanda kuka ce ba gaskiya bane ya bani sanda kuka hana ni ya taimake ni sanda kuka fita batuna to haka ake so mu duk wanda yake bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kokari ya zama ya san mutuncin alƙawari da mutuncin kyautatawa mutumin da ya taimake ka sanda baka da shi ya biya ma kuɗin makaranta ko ya taimake ka ya taɓa siyan maka ragon layya ko ya sai maka likafani babanka ya mutu baka da kuɗin likafani bai kamata ka wulakanta shi ba balantana wanda ya baka ya ka aura balantana wanda ya kawo ka daga ƙauye ya saka ka a cikin sana'a ya ɗauko ka daga cikin tsimma ya maka sutura ko wanda ya koya maka wata sana'a ko wanda ya taimake ka a ofis ko a rayuwa ko a menene to ana so ka zama kana da riko da wannan alƙawarin ko da ka same shi da wani gazawa ko wani rashin kyautatawa sai ka tuna wancan alkhairin sannan sanda zai buƙaci taimako sai kuma kana da shi ka taimaka masa ko kuma zuriyarsa ka taimaka musu ran da za su buƙaci taimako wannan yana daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma musamman alƙawarin da za a yi da kai a rubuce ko na wata ƙa'ida wajibi ne ka cika shi malam yace faslu fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fil amani sadiri min ar-rijali wan nisa eh hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi game da al-aman wato wani namiji ko wata mace cikin musulmai su ba wa wani kafiri ko na amana ko kafirin yaki su ba shi aminci su ce zaka shigo ƙasanmu ni na sahibce maka ba abin da ya same ka to idan aka yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan alƙawarin ko mun kaskancin wanda yayi wannan abin na shekaru ko hankali annabi ba zai bari mutumin ya ji kunya ba wato a musulunci ba a kunyata musulmi in ya dauko wani alƙawari a madadinku to ba ku za ku ce mu ba ruwan in dai ba saban Allah bane to haka za a yi hakuri dan a kare mai mutuncin sa a kare masa fuskar sa malai yace sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahu yazo a cikin hadisin al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah daga Amr dan Shu'aib daga baban shi da kakansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimuna kaga dai su musulmai tatakafa'u dima'uhum jinan nakin su matsayin su daya duk wanda ya zubar da jinin wani to jini daidai wa daidai ne kowa rai da rai ne kawai wa yas'a bi dhimmatihim adnahu kuma zimmar su alƙawarin su mafi kaskanci a cikinsu ya isa ya tafiya ya ɗauko musu ainihin wato wani alkawari kuma dole su amsa masa wata bata anhu annahu ajara rajulaini ajaratuma ummu hani'in ibnatu ammi akwai wadda take wato kazince ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ummu hani yar uwar sayyidina ali ce yayarsa ce kamar da hadisin ke cikin bukhari da muslim riwaya ta hanyar ainihin wato shi abdullahi dan shi sayyidina ali kenan cewa ummu hani'in ita ma ta ruwaito akwai riwayarta ta ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wanka lokacin fatu makka sai wasu mutane guda biyu suka zo suka buya a ɗakin ɗan uwanta ne makusanta sai da ne ya jawo kafar su yana so zai ainihin wato hukunta su sai ta ce ai na ba su amana yace kewa zaki ba su amana ke kina cikin sojoji ne sai ta ruga da gudugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tare yana wanka Fatima ta sa mishi labule a cikin banɗaki ta ƙwalla ne kira nabi ya ce me ya faru ta ce kaji kaji kaji ga abin da ya faru ya ce mata ajarna man ajarta ya umma hali ki je duk wanda kika bashi aminci mun amince da amincewarki wa thabata anhu ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu ajara abul as ibn rabi lamma ajaratu ibnatuhu zainab abul as ibn rabi mijin zainabu ne lokacin ba hana ba haramta aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba Nabi sallallahu alaihi wasallam mushi ya bashi mujara saboda diyarsa Zainabu ta bashi sun makala yace yujiru alal muslimina adnahum mafi kankantar daraja cikin musulmai yana da alfarmar ya kawo musu wani cikin su yace na ce wane ya shiga alfarmata wannan hadisi yana cikin mujam tabarani da littafin al-hakim al-musaddarak ala sahihaini da wasu wurare mare sake cewa wa fi hadisin akhar wani hadisi shi ma riwaya Abu Dawud da Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yujiru alal muslimina adnahum wa yurdu alaihim aqsahum yace musulmai wato mafi kaskancin su yana ba yana iya bada mujarati hakanan mafi nesa a cikin su yana iya bada martani a madadin su shine wa yurdu alaihim aqsahum fa hadhihi arba'u qadaya malam ibnu al-qayyim yake cewa waɗannan wasu masail ne guda hudu ahad kulliya dunkulallu ka'idoji ne guda dunkulallu ahaduha na farko takafu'u dima'ihi ka'ida ta farko ita ce cewa jini duka darajar shi daya ma'ana da mai ilimi da wanda bayi da shi da attajiri da wanda bai da abun hannu da mace da namiji da mai shekaru da wanda yake mai karancin shekaru da wanda yake da amfani a cikin mutane da wanda amfanin shi bai kai haka ba to wanda ya kashe dayan to rai daya za a kashe ba za a ce misali dan jahili ya kashe mai ilimi a ce to sai hada jahilai goma a madadin shi ko dan matalauci ya kashe kuma mai kudi a ce to ai shikenan sai an hada talakawa guda 30 ba ko kuma dan attajiri ya kashe talaka ce ya kashe banza tun da bai da wani amfani a cikin mutane misali kowanne jinin shi kamar na ɗaya ne wa huwa yamna'u qatl muslimihim bi kafirihim wannan da shi ake ana cewa ba a kashe musulmi ya kashe kafiri saboda jinin su ba ɗaya bane athaniya kaida ta biyu annahu yas'a bi dhimmatihim adnahu cewa na ƙasa da su zai iya daukan musu wani alƙawari a madadin su wa huwa yujibu qabula amanil mar'ati wal 'abd saboda da mace da bawa duk wanda ya bada wani aminci za a karba wa qala ibn al-majishun la yajuzu al-amanu illa liwalil jaysh ibn al-majishun a cikin malikiya yace a a komandan yaki shi kadai zai iya bada wannan a karba awwalis sariya ko komandan karamar rinduna kamar da ke cikin tafin at-tamhid da fathul bari na ibn hajrin وقال ابن شبعان شعبان عفوا ابن شعبان شنو محمد ابن القاسم ابن شعبان القرطبي يا رأي قسم مصر يا رسول دري uku da hamsin da biyar ya danta tafai da yawa akan malikiya da tarihi da sauransu babban malami ne duk da yake kamar yadda qadi ya rike fada cikin tartibul madarik cewa yana da wasu masail gara'id waɗanda ba a san su ba a mazhaban malikiya Allah ya gafarta musu gaba daya to shine yake cewa wa hadha khilafu qawlin nasi kullihim wannan magana da ibnu majishun yayi ta saba magana malamai gabaɗayan su shadda ce wa salisa qaida ta uku shine annal muslimina yadun ala man siwahum cewa musulmi suna haduwa su duka dan tarewa junan su abinda zai shafi ɗaya daga cikin su daga wani nawaji wa hadha yamna'u min tawliyatil kuffari shay'an min alwilayat da haka ne aka ce haramun ne a dole musulunci a ba wa kafirai shugabanci ko wani wakilci a ba su misali ministoci ko kwamandoji ko kwamishinoni ko duk wani abu fa inna lil wali yadan alal muwalla alayhi in shugaba yana da ƙarfi akan na ƙasan shi to bai yiwa a ce kafiri ne shugaba akan musulmai wa rabi'a qa'ida ta hudu annahu yaruddu alaihim aqsahum wa hadha yujibu anna sariya idha ghanimat ganimatan bi quwwati jayshin jayshil islami kanat lahum wannan ƙa'ida ita ce idan wato wasu na nesa suka yi wani abu to sun yi a madadin duka musulmai ne idan wato aka ce ga wata randuna ta sojoji a cikinta sai kwamandan ya ɗauki wasu tsirarin sojoji ce ku je ku yi farmaki wuri kaza sai suka je sai suka ci nasara suka samo ganima to ganima ba ta su bace ita kadai ta duka sojojin ne shine ya ruddu alaihim aqsahum walil qadi min al-jayshi iz walil qasi min al-jayshi إذ آه يقوته إذ بقوته آه غنمها كنا تلكيني آه كانت لهم غنيمة أكثر تسوسو جني وللقاسي من الجيش كما دسود وأن سن نيسا إذ بقوته غنمها دومن سني yakin sun samu ganima ne da karfin rundunar gaba daya wa annama sara fi baitul mali min al-fai'i kana liqasihim wadanihim haka duk abin da ya zama cikin baitul mali na dukiyar musulunci to da na kusa da na nesa duka suna da haƙi akai wayin kana sababu akhdhihi danihim koda kuwa an karba ne ta fuskar na kusa su suka kawo kayan fa hadhihi al ahkamu wa ghayruha mustafadatun min kalimatihi al arba waɗannan kalmomi da wasunsu wannan hukunce-hukunce da wasunsu an fa'idanto su ne daga hukunce-hukuncen nan daga waɗannan kalmomi al'arba babu ta'un in an sa ta'un ana ka zai zama kuskuren injini akwai nufoki masu min kalimati al'arba'ati to kuskure ne a nahu aljada ya zama min kalimati al'arba salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala'alihi wa sahabihi wa sallam malam ya ce faslun fi hukumi sallallahu alaihi sallama fil jizyati wa miqdariha wa mimman tuqbal wannan kuma bayani akan jizya abinda ake karba daga hannun kafirai wanda ke zaune karkashin kulawar daular musulunci daga gunwa ake karba kuma nawa ne abin da ya kamata a karba wa kad taqaddama anna awwala ma ba'atha Allahu azza wa jalla nabiy bihi nabiy nabiyahu sallallahu alaihi wasallam da'watu ilayhi bighairi qitalin wala jizyati an yi bayani a can baya inda ya magana akan hadiyu filja cewa farkon abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine zo yayi wa'azi ya kira zuwa ga Allah ba a ce yayi yaki ba ba a ce kuma ya anshi jizya a gun wani daga cikin wanda bai shiga musulunci ba fa aqama ala zalika bid'a ashara sana bi makka nabi ya zauna a makka yana wannan jihadi shekara 10 wani abu thumma adhina lahu fil qitali lamma hajara min ghairi fardin lahu sannan kuma aka mai izini aka ce ya tafi yayin hijira bayan nan a shekara ta biyu bayan hijira aka saukar da uzinan lazina yuqatiluna bi annahum dulimu aka bashi damar yin jihadi amma ba a fallanta ba thumma amarahu bi qitali man qatalahu sannan aka umurce shi cewa wanda ya kai mishi farmaki to ya kai musu suma wal kaffi amman lam yuqatilhu amma ya kame hannunsa daga waɗanda ba su yake shi ba thumma lamma nazalat bara'a sannan a shekara ta 8 sanata 80 aka saukar da bara'atun minallahi wa rasulihi suratul tauba aka saukar da ta amarahu bi qitali jami'i man lam yuslim min al-arab nan kuma aka ce duk wanda ya ki shiga musulunci cikin larabawa to Allah ya halasta maka ka yaƙe shi yace a man qatalahu da wanda suka yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aw man kaffa an qitalihi da wanda suka ma janye hannunsu daga yaƙarsa illa man ahadahu in banda wanda suka zo suka yi masa alƙawarin cewa ba za su yaƙe shi ba walam yanqusu min ahadihi shay'an kuma bayan sun yi alƙawarin ba a same su da kare alƙawari ba wa amarahu an yafiya lahu bi ahadihi aka ce su waɗannan a cika musu alƙawarinsu walam ya'muruhu bi akhdhi aljizyati min almushrikina aka ce ba za a shi jizya gun mushrikai ba sai dai su musulunta wa haraba alyahuda miraran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki da yahudawa sabi da yawa yayi da su banu qurayza banu qainuqa banu nadir yayi da su ahzabu yayi da su a ainihin wato abin nan fatu abin nan khaybara kaga yaki akalla wajen guda biyar a cikin yaƙe-yaƙensa wanda duka da Yahudawa su walam yu'mar bi akhadhi walam yu'mar bi akhadhi jizyati minhum a lokacin ba a ce an shi jizya a gun Yahudawa ba thumma amarahu bi qitali ahli alkitabi kullihim hatta yuslimu aw yu'tul jizya sannan aka ce kuma to kristoci da Yahudawa kuma duka ka yaƙe su har su musulunta ko kuma su yarda su bada jizya famtathala amra rabbihi faqatalu fa aslama ba'dhum wata ba'dhumul jizyata nabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki da umarnin da Allah ya bashi ya yaƙe su da haka wasu suka musulunta cikin su wasu kuma suka bada jizya wastamarra ba'dhum ala muharabati wasu kuma suka cigaba da yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhadha sallallahu alaihi wasallama min ahli najran wa aila nabi ya shi jizya daga kiristocin najrana da mutanen aila wa hum min nasarar arab kiristoci ne larabawa min ahli dumatil jandal ya kuma karɓa jizya daga mutanen dumatil jandal wa aktsaruhum arab mafiyan su larabawa ne wa akhadha min al majusi wa min ahli al kitabi bil yaman kuma ya karɓa abu majusawa da ahli al kitabi a yaman wa kanu yahudan su ahli al kitabi na kasar wato yaman sun kasance yahudawa ne walam ya'khudha min mushrikil arab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai anshi jizya ba agun larabawa masu bautar gumaka faqala ahmad wa shafi'i la tu'khadhu illa min at-ta'if ath-thalasi allati akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu daga nan ne sai al-imam ahmad da malamin shi imam shafi'i Allah ya gafarta musu su bin suka ce wannan yana nuna cewa ba an san jizya sai agun nau'in mutane guda uku nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya asa sune wane humul yahudu wan nasara wal majus agun yahudawa da kristoci da maguzawa wato maguzawan amma majusawa ba maguzawa mushrikai ba waman adahum fala yuqbalu minhum illa al-islam aw al-qatl suka ce waɗanda ba waɗannan ba kamar larabawa wato mushrikai to dole sai dai su musulunta ko kuma a yaƙe su a kashe su wa qalat ta'ifa wasu malaman kuma suka ce fil umami kulliha idza badzalu jizya za a karba abun kowaɗanne irin mutane idan sun bayar ƙubilat minhum za a karɓa a halin kitabai ne kirista da yahudawa bil ƙur'ani ƙur'ani ya ce a karɓa daga gunsu wal majusi majusawa kuma bis sunna suna ce a karɓa a gunsu wa man adahum waɗanda ba kiristoci ba ba yahudawa ba ba majusawa ba ya ce mulhaƙun bihim sai a riskar da su da waɗannan wajen hukunci li'anal majusa ahalu shirkin la kitaba lahum dan majusawa maguzawa ne ba su da littafi fa akhdhuha minhum tunda annabi ya ansa agun waɗanda ba su da qur'ani ba su da attaura ba su da injila yace dalilun ala akhadha min jami'il mushrikin ya nuna cewa ya ansa agun duk wasu mushrikai marasa littafi wa inna malami akhudha nabi sallallahu alaihi wasallama min ablatin awthan min al-arabi li'annahum aslamu kulluhum to me yasa annabi ya ansa agun larabawa masu bautar gumaka ba saboda lokacin da aka bada umarni an shi jizya larabawa dukkanin su riga sun musulunta su raka babu balarabe mai wata gunki kabla nuzuli ayatul jizya kafin ajiya ta sauka fa innaha nazalat ba'da tabuka ta sauka ne bayan tabuka wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad faraga min qitalil arab tabuka ko an je yaki ne da ainihin wato yahudawa ahlul kitabi ba a je tabuka ba sai da a gama yaki da mene da larabawa yaki da larabawa da aka na kashi shine hunain hunain shine annabi yaki shi ne da kashin larabawa bayan ya fatu makka malam ya sake cewa wastausaka kulluha lahu bil islami kuma dukannin su riga sun amince su rike musulunci gam duka larabawa wali hadha lam ya'khudha min al yahudi alladhina harabu da haka ne ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai karba agun nau'in yahudawa waɗanda suka yi fada da shi ba li'annaha lam takun nazalat ba'du wato su banu nadir da banu kainuka da banu quraiza da larabawan khaybara duka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci ku kawo jizya ba sai dai yaƙe su ya ci nasara akan su ya kore su me yasa saboda san da duk waɗannan yaƙe-yaƙen suka faru ba a riga an kawo hukunci an yi masa wahayin hukunci na an san mene na san jizya ba fa innaha nazalat ba'da tabuka kamar da muka ji din can lianna lam takun nazalat ba'du falamma nazalat yayin da aka saukar da ayar magana akan jizya hatta yutajita ayyadun wa musagirun sai aka ce akhadha min nasara al-arab ya karba daga kiristoci su ne waɗancan na ƙasashen da aka ambata a sama wa minal majusi da majusawa walau baki ya hina idin ahadu min abadatin autani da a ce akwai sauran maguzawa cikin larabawa wa bazalaha akwai wawun a wasu nuskoki kuma babu wa bazalaha laqabilaha minhu da sun bayar zai karba kama qabilaha min abadatis sulbani wan nirani kamar inda ya ansa agun maguzawa kiristoci masu bautar asulban shine cross wannira ne da maguzawa masu bautar wuta wala farka wala ta'athira li taglidi kufri ba'd tawaifi ala ba'd ba bambanci tsakanin wato cewa waɗannan kafirai ne wannan kuma kafircin su yafi na ɗayan tsanani kazan kamar yadda imani yake karuwa to kafirci ma yana karuwa ne kamar yadda kafirci imani yake iya raguwa kafirci na iya raguwa kamar yadda Allah yake cewa innal ladzina kafaru thumma amanu thumma kafaru sai Allah ya ce mene thumma zdadu kufra sun yi kafirci sun ƙara kafirci saboda haka kafirai kala kala ne akwai wanda kafircin shi mummuna ne akwai wanda kafircin shi bai kai wancan muni ba kafiri gama gari bai kai kafiri wanda yake musulunci makirci yake kamar shi kafiri mai kai mai shirya makirci bai kai kafiri wanda bayan ya makirci ma ana yaƙi da shi ba da haka kafirai kala kala ne saboda haka maguzawa masu bautar gumaka da maguzawa masu bauta wuta duka maguzawa ne amma waninsu na iya fin wani zurfi a cikin kafirci da gwargwadon mu'amalarsa da musulmai na fata mun gane da kuma gwargwadon irin mugun kafircin da yake ya ce wa abartil ausani kanu yuqirruna okay wa ayu farqin bayna abartil ausani wa niran me bambancin mai bautar wato gumaka da mai bautar wuta kowanne gunki ne kamar yadda bukhari ya babi akai bal kufrul majusi aglabu kafircin maguzawa masu bautar wuta ya fi muni fiye da kafircin maguzawan ƙwarishawa masu bautar gunki saboda mene wa ubadul authani kanu yuqirruna bi tauhidir rububiyya saboda su ƙwarishawa da suke maguzancin su sun da cewa akwai Allah wanda yake mahalicci shi yayi halitta amma su suna da abin da yake shiga tsakaninsu da Allah inna ma na abuduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa wa annahu la khaliqa illa Allah sun yi da babu mai halitta sai Allah wa annahum inma ya'buduna alihatahum lituqarribuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala suna mutawa wadannan gumaka lata da uzza da manata da sauransu dan su kusantar da su ga Allah ne amma sun yarda cewa akwai Allah ubangiji mahalicci walam yakunu yakunu yuqirruna bisani aini lil alim lil alam ba irin maguzawa masu bauta wuta ba wanda suke ganin cewa akwai mahalicci guda biyu ga wannan duniya a hadihima khaliqul khairi khaliqul lil khaliqul lil khairi wal akhiri lish sharri su maguzawan Iran kenan maguzawan Farisa suna ganin wanda ya halicci alheri daban da wanda ya halicci sharri ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira kama taquluhu al majusu haka suke fada walam yakunu yastahiluna nikah al ummahati maguzawa mutanen Makka Qurayshawa ba sa halasta mutun ya auri mahaifiyarsa wal wal banati ba sa halasta mutun ya auri diyarsa wal akhwati ba su halasta mutum ya aure ƴar uwarsa suna da muharramat a cikin aure su ko waɗancan babu muharrama wa kanu ala baqaya min dini ibrahima salawatullahi wa salamu alayhi su mutanen makka quraishawa suna da burbushin addinin ibrahima alayhi salam wanda suke bi shi sa kuskure ne mutane su fasara su ce wai ahlul fatara ne kaji magana daga malamai cewa akwai burbushin addinin annabi ibrahim tare da su ba alfatara bane su da yake tsammani din ba haka abin yake wa mal majusu maguzawa masu bauta wuta falam yakunu ala kitabin aslan su da can babu littafi tare da su wala danu bi dini adam min al anbiya ba sa addinin wani ba annabi la fi aqaidihim wala a cikin abin da sai kudirce wala fi shara'ihim wala a cikin ayyukan su na yau da kullum wal wal atharu alladhi fihi annahu kana lahum kitabun farufi'a wa rufi'at shari'atuhum akwai wani athari da yazo cewa da suna da littafi daga baya suka waye gari an dauke littafin an dauke shari'an lamma waqa'a malikuhum alabnatihi saboda sarkin su yayi ma essa fade la yusihu albatta da dai bai inganta ba a cikin littafin abin nan al-ummu na Imam Shafi'i da kuma musnad na limamu abu ya'ala al-mausili akwai riwaya mawqufiya zuwa ga sidna umar sidna ali radiyallahu anhu duk da yake isnadin ta isnadi ne talif saboda wani mutum a cikin mai suna ahmad al-baqqal kamar yadda ibn hajar ya bayyana a cikin talkhisul habir wannan kissa ta zo zamanin sidna ali sai yana tattaunawa da sahabbansa akan shin a an shi jizya a gun maguzawa majusu ko ba za a ansa ba sai suka ce san ba za a ansa ba wasu suka ce za a ansa sai ce to bari ba ku labarin majusu ne na fi ku sanin su wani sarkin su ya sha giya yayi marisa fa waqa'a ala ukhtihi aw ibnati sai ya je ya dadimi wata diyarsa ko ta uwarsa ya mata fyaɗe to da haka ta faru sai na da ya ce wa kanu ala kitabin wa shari'atin suna da littafinsu da shari'arsu da gari ya waye aka samu labari sai malaman gari suka tare suka ce to za a yi mashi haddi saboda abin da yi kaza ne kuma ga haddin kisa ne sai ce sam hal ra'aytum dinan afdala min dini adam kun taba jin labarin wani addini da yafi gaskiya fiye da addinin adam wanda shine uban mutane gaba daya suka ce ba su taba je to kana adam yuzawwiju baina abna'ihi wa banati ai adam ya kasance yana aurar da ƴaƴan shi maza ga ƴaƴan shi mata dan zuriyar shi ta yawa yace to saboda haka a rubuta daga yau mu ma mun halasta wannan sai aka rubuta a hukumance cewa mutum yana da ƴa zai iya aurenta yana da kanwa zai iya aurenta kai un uwan shi ma yake so ya aurenta da ya halasta sayyidina umar ali yace shikenan da aka rubuta haka kawai sai suka wayi gari littafin an ɗauke duk abin da suka sani kowa ya manta suka zan ba su da komai a hannunsu to wannan asalin shi ne mala yake cewa la ya sihul battata da ɗai bai inganta ba dama tarihi ne wallahu alam walau saha lam yakunu bi zalika min ahli kitabi kuma ko da ya inganta wannan bai mai da su kitabawa ba fa inna kitabahum rufi'a domin ai an ɗauke littafin nasu wa shari'atahum badalat shari'arsu ta lalace falam yabqau ala shay'in minha babu abin da ya saura a cikin ta wallahu a'lam malai yace malumun anna al-araba kanu ala dini ibrahim alayhi salam wa kana lahu sufun wa shari'a larabawa su kuwa suna bin addinin annabi ibrahim ne suka lalata shi amma kuma suna da littattafai su bi ibrahim dinnan suna da shi suna da shari'a walaysa taghyiru ibadatul awthani li dini isma ibrahim alayhi salam wa shari'atihi بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح kuma girman laifin da Qurayshawa suka yi suka maida addinin Annabi Ibrahim zuwa addinin bauta gumaka bai fi girman laifin da Majusi suka yi ba suka maida addinin su ma na bautar wuta in ya inganta malai yace fa innahu la yurafu anhum at-tamassuk amma dai ba a san wani labari nasu na riko bi shay'in min shara'il anbiya cewa suna riko da wani abu na shari'a annabawa ba alaihimus salatu wassalam bi khilafil arab amma larabawa ana da wannan labarin fa kaifa yaj'alu al-majusa alladhina dinuhum aqbahu al-adyani ahsana halan min mushrikil arab to ya zai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya yahuda maguzawa wanda addinin su yafi na larabawa muni su zama sun fi larabawa samun yanayi mafi kyau wa hadha al-qawlu asahhu fi dalili kama tara wannan zancen cewa a karba a gunsu duka yafi inganci wa faraqat ta'ifatun thalitha to bangare na malamai na uku sai suka bambance suka ce bainal arabi wa ghairihim suka ce larabawa da wanda ba larabawa hukuncin su daban fa qalu suka ce tu'khadhu min kulli kafirin illa mushrikil arab ana amsan jizya daga duk wani kafiri in banda larabawan su wa rabi'atun magana ta hudu faraqat baina quraish wa ghairihim suka ce wa gairahum suka ce banda qurayshawa wa za la ma'ana lahu suka ce kowa zai bada jizya amma sai in ba qurayshi shi kafirin ba qurayshi ba zai bada jizya ba malai ce wannan bai da wata ma'ana fa inna qurayshan lam yabqa fihim kafirun yahtaju yahtaju ila qitalihi wa akhadha aljizyati minhu albatta domin qurayshawa ba wanda ya saura a cikin su kafiri sun musulunta gabaki daya ballan sai da ya kiba qurayshi ko an shi jizya gonsu wagan kataba nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya rubuta ila ali hajar zuwa ga mutanen garin hajar wa ila al-mundhir ibn sawi da mundhir dan sawi wa ila mulki tawaif yad'uhum ila al-islam aw al-jizya yana kiran su zuwa ga musulunci ko ba da jizya walam yufarik baina arabiyyin wa ghairi iba man cisa wa ma hukmuhu fi qadariha hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da nawa ya kamata a ansa miqdari fa innahu kana fa innahu ba'atha mu'adhan ila al-yaman وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو قيمته معافر نبي صلى الله عليه وسلم أكا معاذ يتشي كوني أينهم واتو balagagge ya bada dinari daya dinari daya yanzu a kudin Najeriya kamar naira 1450 ne ko wajen wajen rabin miliyan au qimatihi ko ya bada abinda zai zama yana da kimar dinari ma'afira wato rigan nan da ake cewa ma'afiri a bada sutura ko take da wannan kiman asalin ma'afir din sunan dutse ne ko sunan wani gari kamar a ce riga a ganiya ya zazzau ko riga ɗinkin kaza ɗinkin gari kaza ko mun gane wayya thiyabun ma'rufatun bil yaman thumma zada fiha umar radiyallahu anhu daga baya umar ya ƙara akan wannan yace a ƙara musu shugaban musu yana da yancin ya sa a ƙara faja'ala arba'ata dananir ala ahli dhahab yace waɗanda arzikin su na dinari ne za su dinga bada a shekara za ka ba da dinari hudu kan miliyan biyu kenan wa arba'ina dirhaman ala ahlil waraki masu kuma amfani da azurfa su kuma ce su ba da azurfa dirhami wato arba'in shine kowane dirhami dama guda goma yana matsayin dinari ɗaya ne fi kulli sana a shekara fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alima da'afa ahlil yaman shi manzo Allah ya ga raunin mutanen yaman da aka yi sauƙaƙa musu wa umaru radiyallahu anhu alima gina ahli sham wa quwwatu shi kuma ya ga mutanen sham suna da ƙarfin arziki sai ya ƙara musu bai rangwanta musu da haka za a amfani za a amfani da yanayin per capita din su faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fil hudna wa ma yanquduha nabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci game da al hudna wato abin nan ceasefire ayi wata yarjejeniya ta tsage ta wuta da kuma me yake wargaje ta ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين من الله صلى الله عليه وسلم يأي سنو دمتانا مكة چوا za a daina yaƙi shekara goma a hudebiya da nankin wadda kala khulafa'uhum min bani bakrin ma'ahum abokan muhalafarsu ƙurashawa banu bakr ibn wa'il suka shiga cikin hilfin ƙurashawa wa khulafa'uhu min khuza'a ma'ahum khuza'a kuma suka shiga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'addat hulafa'u ƙwaraishin ala hulafa'i sai banu bakirin suka auka wa banu khuza'a suka yaƙe su fagadaru bihim suka ci amanarsu faradiyar ƙwaraishu walamtun kirhu ƙwaraishawa suka ji daɗi hasari ma sun aika musu da makamai a ɓoye suka yi da wannan abin da aka yi faja alhun mizalika na ƙidinan al'ad sai da mace to shi kenan wannan kare alkawarin da wannan bakar suka yi ya shafi ƙwaraishu saboda shi ne aka zo aka musu fatu makka wastabaha ghazwahum min ghairi nabdi ahadihim ilayhi ya halasta ya yaƙe su ba tare da ya gaya musu ba tunda sun kare alƙawari li'annahum saru muharibina lahu alƙawari ya kare an kuma abokan yaƙi naqidina li ahdihi biridahum wa iqrarihim li hulafaihim sun yadda sun kare alƙawari da yadda su alal gadri bi hulafai sun yadda da wancan gadar wa alhaqa ridahum fi dhalika bi mubashirin da wanda ya koma gefe bai shiga ba ya bada da kariya a boye da wanda ya mubasharanci aikin duka aka musu hukunci daya wa thabata annu sallallahu alaihi wasallam annu salih al-yahuda kuma ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sulhu da yahudawa yayi sulhu da su akan ainihin wato a wa ahadahum ya alqawli da su lamma qadimal madinata farkon zuwan shi madina fagadaru bihi su ma suka yi kare alkawari wa naqadu ahadahu mirara ba daya ba ba biyu ba yahudawa a bisa irin halayensu suka yi ta kare alkawarin wa kullu zalika yuharibuhum wa yadhfar bihim ko da yaushe kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yaƙi su kuma ya ci nasara akan yaƙin nasu wa akhiru ma salaha yahuda khaybara na ƙarshen su sune khaybara yayi sulhu da su ala anna al-abda lahu cewa ƙasa ta zama tashi wa yuqirruhum fiha ummalan lahu ma sha'a zai basu su zama ma'aikata a gonakin iyasar ransu wa kana hadha al-hukmu minhu fihim hujjatan ala jawazi sulh al-imami bi aduhi ma sha'a min al-mudda wannan ya halasta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada hukunci cewa shugaba yana iya yin sulhu da kafirai su zauna inda yake kasarsa ce iyaran da yaso fa yakunu al-aqdu ja'izan har zuwa ran da zai kare alƙawari zai ce alƙawarin nan ya tashi to alƙawarin yana nan ya gudana lahu fasquhu matasha yana da yancin ya karya radda ya so wa hadha huwa sawabu wannan shine daidai wa huwa mujibu hukmi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alladhi la nasikhar yace wannan shine bayanin hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu abin da ya goge shi yace wa kana fi sulhi li ahli makkata a cikin sulhun da aka yi da mutanen makka aka sa shar'i cewa anna man ahabba an yadkhula fi ahadihi wa aqdihi dakhala wanda yake so ya shiga cikin alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kullun sa yazo a wata lafazi da ahadi muhammadin amma a cikin nuskar da shi malamin ya aka samu ahadihi ne kawai wato duk wanda a cikin larabawa ya ga dacewa zai goyi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan alƙawarin to ya shiga wa man ahabba an yadkhula fi ahadi quraish wa aqdihim dakhala wannan kuma yake so ya goyi bayan qurayshawa shi ma ya shiga wa anna man ja'ahum min indihi la yaruddunahu ilayhi wanda ya gudo daga Madina ya gogun Qurayshawa ba za a maida shi Madina ba wa annan man ja'ahu minhum raddahu ilayhim wanda ya taho daga Makka ya zo Madina za a maishe shi wa annahu yadkhulu al-am al-qabila yadkhulu al-am al-qabila ila Makka cewa kuma badi za a bashi dama ya shiga Makka fa fa yakhallu nahalahu thalatha za su bashi dama kwanaki uku ba za a hana shi walwala ba a makka wala yadkhuluha illa bi julbanis silahi ba zai shiga makka ba sai da makami wanda mutum bai rabuwa da shi kaman takobi ko mashi da ake dogarawa amma ba za a shiga da kwari da baka ko sulke ko duk wani makami da za a dauka na musamman ba waka taqaddama dhikru hadhihi alqissati wa fiqiha fi mawdihi an yi magana akan wannan kisa ta hudabiya da fiqhunta a can baya insha Allah bar mu saurara ana sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah